إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godewa Allah maɗaukakin sarki da ya ƙaddari haɗuwarmu a wannan majalisi wanda yake da albarka majalisin da muke karanta tarihin amirul mu'minin umaru bin al-khattabi Allah yarda da shi wannan ita ce halka ta 63 a wannan yammaci na alhamis 22 ga watan zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya daidai da 21 ga watan bakwai shekara ta 2022 a wannan majalisi na masjidu tauhid wanda ke kofar gidan dr muftari and aliyu unguwar GRA cikin garin Azarai a jihar Bauchi. Idan ba a mance ba, babi da muka shiga muke karatu cikinsa wanda yake da alaƙa da irin gudumawar da Saidina Umar ya bayar a lokacin khalifancin Abubakar. Muna babi na biyu a lokacin da mawallafin ke jero mana gudumawa da abu na umar ya bayar da kuma rawa da ya taka a khalifancin abubakar muraja'atuhu li abi bakrin fi muharabati mani'i zakati wa irsali jaishi usama wannan babi a cikinsa muke gudumawar da saidina umar ya bawa saidina abubakar allah yadda da su da kuma shawarwari da ya bayar dangane da yunkuri da saidina abubakar ya yi wajen yakan waɗanda suka hana zakka da kuma jajircewa da dogewa da saidina abubakar ya yi a kan sai ya tura rundunar yaƙi ta usama to gaɓar farko na wannan maudu'i ba mu ƙarƙare ba ba mu kammala bayani a kansa ba shine yaƙar da saidina abubakar ya yi wa waɗanda suka hana zakka mun karanta nassi ɗin na irin shawari da saidina umar ya ba wa saidina abubakar allah yadda da su gaba ɗaya kan yana ga bai kamata a ce saidina abubakar ya yaƙi wanda suka hana zakka ba kuma ya dogara da hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da annabi yake cewa umirtu an uqatilan nasa hatta ya ƙulu la ilaha illallah faman ƙala la ilaha illallah asama minni malahu wa nafsahu illa bi haƙƙihi wa hisabuhu alalla wannan shine hujjan da sayyidina Umar ya dogara da shi da yasa yake gabe kamata a ce sayyidina Abubakar ya yaƙi waɗanda suka hana zakka ba to amma shi kuma sayyidina Abubakar akwai wasu hujjoji shi ma da ya dogara da su waɗanda yake ga sun fi na sayidina umar ƙarfi wannan ya sa ya jajirce ya doge a kan yaƙan waɗanda suka hana zakka mun yi bayanin wannan a halkar da ta gabata sannan kuma wannan ba ra'ayin sayidina umar shi kaɗai ba ne akwai wanda suka yi tarayya da shi cikin zarata na sahabbai daga cikin almuhajiru na wal'ansa amma duk da haka sayidina abubakar bai sallama musu ba saboda yadda yake kallon abin ya bambanta da yadda su suke kallon abin to ya mayar musu da martani mai yawa wannan duk mun yi bayani a halkar da ta ta gabata to gabar da muka tsaya kanta ita ce lokacin da saidina abubakar bayan ya mai da martani ma duk lokacin sahabbai sai ya karkatar da akalar maganarsa ga saidina umar akan wannan gaba za mu tashi a sakin layi na biyu shafi na casa'in da bakwai cikin wannan littafi abuwa'un ala jihadi umara bin al-khattabi radiyallahu an shafi na casa'in da bakwai ya ce wa fiha summa yuhibu bi umar a kan nan za mu tashi mun karanta nan wa ya'udu abubakar fa ya ƙulu inna zakata haƙƙul mal wa fiha nuharibu bil haƙƙi wannan mun yi bayaninsa za mu tashi inda yake cewa summa yuhibu bi umara رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك أدبار في الجاهلية وخوار في الإسلام wannan shine martanin da sayyidina abubakar ya mayar wa sayyidina umar lokacin da sayyidina umar ya doge akan ra'ayinsa na shi yana ga bai kamata a ce an yaƙi waɗanda suka hana zakka ba saboda ai ba ridda suka yi ba to shine sayyidina abubakar ya buɗewa saidina umar ido kuma ya kausasa masa harshe wajen mayar masa da martani yake ce masa rajautu nusratak ni da na yi fatan taimakonka ka agaza min a wannan al'amari da na kama na yakan waɗanda suka hana zakka na yi fatan za ka taimaka min za ka agaza min da ra'ayoyi da shawarwari amma kuma waje ta ni bi khizlanik maimakon kai ka zama cikin na gaba-gaba na farko-farkon masu taimaka min amma kuma kai ne na farko-farkon wanda za su taɓar da ni na yi fatan taimakonka da agadinka maimakon ka taimaka min kuma kai ne za ka taɓar da ni ai ko da baka taimaka min ba bai kamata a ce taɓarwan ya zo daga gare ka ba wannan shine martanin da saidina abubakar alaihi salam radiyallahu anhu ya mayarwa sayyidina Umar radiyallahu anhu yace a jabbarun fil jahiliya shin kai yanzu zaka zama jajirtacce mai ƙarfi mai haiba mai kwarjini a zamanin jahiliya wa khawwarun fil islam a musulunci kuma ka zama mai rauni tunda a zamanin jahiliya musulmai suna tsoron sayyidina Umar to ta za a yi ka zama jabbar mai ƙarfi da kakke tsayayye mai haiba mai kwarjini a zamanin jahiliya musulunci kuma ka shiga musulunci ka zama mai rauni wannan martani ne saidina abubakar ya mayarwa saidina umar allah yadda da su gaba ɗaya wannan lafazi da mawallafin wannan littafi ya kawo kusan nassi ne wanda yake da tsayi ya ciro shi ne ya dan ciro wannan gaban a cikin kissa wacce take da tsayi wanda imamul baihaqi ya kawo ta cikin dala'ilun nubuwa inda ya ce rajautu nusratak wajitani bi khidlanik ajabbarun fil jahiliyati wa khawwarun fil islam wannan lafazi da na karanta mawallafin wannan littafi ya ciro shi ne daga cikin littafin dala'ilun nubuwa na imamul baihaqi isa ce wacce take da tsayi sai yanko wannan gabar asalin kissar kamar yadda na bayani imamul baihaqi ya fitar da ita cikin dala'ilun nubuwa sannan kuma imamul zahabi ya fitar da ita cikin tarihul islam da kuma sayar a alamin nubala amma kissar da imamun zahabi ya kawo sai ce kissa ce wacce take munkara ma'ana wannan riwayar bata inganta ba kenan wannan lafazi da muka karanta rajautu nusratak wajitani bi khidlalik adabbarun fil jahiliyyati wa khawwarun fil islam wannan lafazi bai inganta ba saboda imamul baihaqi ya fitar da shi cikin dalailun nubuwa imamu zahabi shi ma ya kawo cikin sayarwa alamin nubala da cikin tarihul islam ɗinsa a ciki sai yake cewa bai inganta ba asalin kisar ta faru da wani cikin zarata na tabi'ai tabi'an musulunci wanda ake ce masa babbatu bin mihsan babbatu bin mihsan al'anzi wannan tabi'i ne cikin manyan tabi'ai na musulunci ya yi zamani da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu tsakanin shekara ta tamanin da wani abu zuwa casa'in bayan hijira ya zauna a garin basra shi wannan tabi'i babbatu bin mihsan wato asalin kissar daga kansa ta taso mu wannan lafazi da aka kawo mana kissarsa ta soma ne daga kan tabi'i da ake kiransa babbatu bin mihsan al'anzi Allah masa rahama ya ce na kasance a garin basra sai aka sanya mana abu musa al'ash'ari ya zamanto jagoranmu mun san sayidina umar lokacin da garuruwa suka yawaita ƙarƙashin daular musulunci headquarter musulunci kuma tana madina wannan ya sa ya tura wakilansa gwamnoninsa kenan ya tura su a sauran garuruwa irin su basra irin su kufa irin su misra irin su dimashq irin su filistin irin su suriya duka sai sayyidina Umar ya tura wakilansa irin su Makka irin su Yaman irin su Bahrain irin su Ta'if duk sai ya tura wakilansa shi kuma yana Madina yana tura musu umurni to Abu Musa al-Ash'ari sayyidina Umar ya tura shi Basra shi kuma wannan da muke bayani a kansa Babbatu bin Mihsan shi ma yana zaune a Basra din to sai ya zama Abu Abu Musa al-Ash'ari idan ya zo jan su sallar juma'a ya zo hutuba ya yi yabo wa Allah subhanahu wata'ala da jinjina da kirari ya yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi addu'a wa sayidina umar to wannan sai ya fusata wannan tabi'i babbatu bin mihsan wannan abu da abu musal ash'ari yake yi sai ya fusata wannan tabi'i da ake kiransa dabbatu bin mihsan sai ya samu abu musa al'ash'ari sai yake ce masa ya za a yi in ka zo kai yabo wa Allah da godiya wa Allah kai salati wa annabi sai ka tsallake ɗan uwan sayidina umar wato abubakar sai ka tafi kan sayidina umar ka yabe shi ai da haka mata kafin ka je kan sayidina umar ka fara da sayidina abubakar tunda ya fi shi falala a nan kaman ka fifita umar akan abubakar wannan shine martanin da babbatu bin mihsan mihsan yayi wa abu musal ash'ari to sai aka wayi gari abu musal ash'ari dai bai mayar masa da martani ba juma'a ta biyu da ta dawo ta sake zagayowa ya zo khutuba ya yi godiya da yabo wa Allah da kirari ya yi salati wa annabi sai ya yi yabo wa sayyidina umar kaga kenan kamar bai ɗauki shawari na abu babbatu bin mihsan ba to shi ma bai daddara ba sai sake samun abu musa al'ash'ari ya ce ya za a yi kai haka ɗan uwan sayidina umar ka tsallake shi alhali ya fi sayidina umar ɗin falala ka yi yabo wa sayidina umar ka masa addu'a ta alkhairi kuma ka tsallake ɗan uwansa abokinsa wanda kuma yana samansa a falala shine sayidina abubakar nan ma bai ce masa komai ba juma'a ta uku ta sake dawowa abu musa al'ash'ari ya zo khutuba ya maimaita yadda ya saba yi ya yi yabo wa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi godiya wa Allah da kirari da jinjina ya yi salati wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya yi addu'a ta alkhairi wa sayyidina umar to shi ma babbatu bin mihsan bai daddara ba ya sake samunsa juma'a uku to abin sai ya yi wa abu musa al'ash'ari yawa sai ya yi rubutu ya rubuta wasiƙa ya turawa sayyidina umar Allah yarda da shi ya koka babbatu bin mihsan cewa yana damunsa yana matsa masa yana challenging ɗinsa musamman in ya zo khutuba to wannan sai bai yi wa sayyidina Umar daɗi ba tare da cewa Abu Musa al-Ash'ari bai buɗa wani irin challenging yake masa ba ya tura sayyidina Umar sayyidina Umar sai bai ji daɗin abun ba sai ya turo wa Abu Musa al-Ash'ari cewar ka aika mun da shi mun san sayyidina Umar baya wasa kuma duk wanda aka ce sayyidina Umar na neman sa gabansa yakan faɗi hankalinsa ya tashi mun san akwai gwamnan da sayyidina Umar ya tura shi Yaman da ya je bayan ya je da wani ɗan lokaci sai ya samu fili a yaman ɗin haka fili dai wanda yake na na ƙarƙashin daular musulunci sai ya kewaye sai ya sa dabbobinsa a ciki labari sai ya iso sai na umar ransa sai ya ɓaci cewa yaya za a yi ya yi amfani da fili na al'umma musulmi kaga filin ba wai ya mallaka ba ne ya ɗauke shi ne a matsayin aro inda zai ajiye dabbobinsa ba ya ɗauke shi a matsayin mallakinsa ba to saboda tsantseni irin na sayidina umar da kuma taka tsantsan akan dukiyar al'umma ransa sai ya ɓaci da ya ji labari cewa gwamnansa da ya tura yaman ya kewaye wani fili wanda filin kuma na al'umma musulmi ne na daular musulunci ne ya sanya dabbobinsa ya ce a ce masa ya tako daga yaman da kafa ya taho madina kaga wannan ukuba ta farko kenan kafin ya iso in ya iso bai san me zai faru ba hankalinsa ya tashi ya kamo hanya yana tafiya ya yi rabi ya ɗau kwanaki yana tafiya da kafa sai labari ya iso shi cewa sayyidina umar ya rasu wannan ya sa sai ya hau dabba sai ya karaso madina to lokacin da ya karaso kuma an riga an nada sayyidina usman allah yarda da shi to sayyidina umar mutum ne wanda yake da tsantsin kuma baya baya baya wargi baya wasa shi ne sai aika wa abu musa al-ash'ari cewa ya ce wa babbatu bin mihsan ya zo yana son ganinsa babbatu bin mihsan ya taho madina da ya zo sai kwankwasa gidan saidina umar allah yarda da shi saidina umar sai ya fito da ya fito sai ya ce wane ne kai shi bai ma san shi ba saidina umar bai san shi ba sai ce ni ne babbatu bin mihsan al'anzi sai ya ji sunan da abu musan ash'ari ya koka masa mutumin da aka koka masa sai ya ce to fala marhaban wala ahalan ya ce ba na maraba da kai kuma ba na lale da zuwanka kaman wannan yana fassara ne sayyidina umar a fusace yake da wannan mutumi da abu musa al-ash'ari ya koka wa sayyidina umar to sai ce to amirul mu'minin in ba kai maraba da ni ba ba zai daga mun hankali ba matukar Allah ya maraba da ni yace to amma me zai sa kamun horo kamun ukuba akan laifin da ban san nayi ba to anan sai sayyidina Umar ya ce me ya faru tsakaninka kai da shugabanka a Basra waye shugabansa Abu Musa al-Ash'ari ko yace me ya faru tsakaninka kai da shugabanka a Basra sai ce yawwa to yanzu an zo wajen tunda ka nemi in baka labari zan baka labarin abin da ya faru yace kaga Abu Musa al-Ash'ari duk sanda yazo khutuba ran juma'a ya hau minbari ya yi godiya wa Allah da yabo wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya yi salati wa annabi kawai sai ya maka addu'a ya yabe ka ba tare da ya ambaci ɗan uwanka kuma abokinka ba wannan shi ya fusata ni ya sa sai na mayar masa da martani da ya zo bai gyara ba mun yi haka da shi har tsawon sati uku wannan ya sa ya rubuta rubutun da ya ya turo maka a kaina a nan sai sai umar ya sunkuyar da kansa ya fashe da kuka sai ya ce masa wallahi kai kafi abu musal ash'ari gaskiya kuma kafi shi karfin hujja kuma kai ne kake kan dadai ma'ana wannan martani da kake mayar masa wannan shine daidai ya ce kai mun gafara akan abin da na maka me sai umar ya masa lokacin da ya zo ai ya ce masa ba a maraba da kai kuma ya ga fushi a fuskan sayidina umar kamar ko kashi da aka yi abun bai yi wa sayidina umar daɗi ba tare da cewa ba a buɗa masa me yayi ba to shi kuma da ya zo sai nuna cewa an masa uquba ko kuma ana shirin yi masa uquba akan laifin da shi bai san yayi ba to anan ne sayidina umar ya bashi da ya tambaye shi me ya faru tsakaninsu nan kuma yayi bayani to wannan ya sa sayidina umar ya fashe da kuka sannan kuma ya tabbatar da shi akan ra'ayinsa cewa ra'ayinka shine daidai ba ra'ayin abu musa ash'ari ba ya ce to amma ina nema ka mun afuwa ka mun gafara bisa abin da na maka sai ya ce allah maka gafara ya amiral mu'mini to anan sai ya sake fashewa da kuka sayyidina Umar shi yasa na ce muku kissar tana da tsayi an dan yanko mana wani gaba ne kusan na ƙarshen kissa din to anan sai sayyidina Umar yake cewa babbatu bin mihsan Allah ya masa rahama yake ce masa ai dare akwai wani dare guda ɗaya a rayuwan Abubakar da wani wuni guda ɗaya a rayuwan Abubakar ya fi rayuwan Umar da shi da iyalansa gaba ɗaya muna gane bayanin ya ce akwai wani dare kwaya ɗaya tak cikin rayuwan saidina abubakar da kuma wani wuni kwaya ɗaya tak cikin rayuwan saidina abubakar wanda ya fi rayuwan umar gaba ɗaya kuma ya fi rayuwan iyalan umar gaba ɗaya shekarun da saidina umar ya yi ma yana jagoranci shekaru nawa ne shekaru kusan tara sannan shekarun da ya yana jagoranci ai annabi ya yabi wannan shekaru ya jinjina masa annabi ya ce lam ara abqariyan minan nasi ya firi fariya ya ce annabi tun da yake bai taɓa ganin zakakurin mutum jajirtacce da kakke tsayayye kamar umar ba wanda yake nagartaccen aiki irin na sayyidina umar kuma sai gashi yadda ya yaɗa musulunci a sassan duniya to amma duk da haka yake cewa akwai wani dare guda ɗaya a rayuwar sayidina abubakar duk rayuwar umar gaba ɗaya wannan daren ya fi wannan rayuwa na sayidina umar sannan akwai wani wuni guda ɗaya a cikin rayuwar sayidina abubakar wanda ya fi rayuwar umar gaba ɗaya da shi da iyalansa ba ma umar shi kaɗai ba shi da iyalansa gaba ɗaya iyalansa nan fa akwai ummul mu'minin hafsa matar annabi akwai abdullahi ɗan umar yana cikin mutum bakwai da suka fi kowa haddan hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka kenan iyalan nasa ma ba lagalaga a cikinsu amma tare da haka ya ce wannan dare kwaya ɗaya cikin rayuwar sayidina abubakar da wuni kwaya ɗaya cikin rayuwar sayidina abubakar ya fi rayuwar umar da iyalansa gaba ɗaya to wane dare ne shine sai fara bayani mashi wannan tabi'i babbatu bin mihsan ya ce amma daren da nake gaya maka cikin rayuwan abubakar da nake ce ma ya fi rayuwan umar da iyalansa gaba ɗaya shine daren da annabi ya fita daga garin makka yana ƙoƙarin gujewa kaidi da makirci na mushirikan makka lokacin da allah masa umarni ya hijira daga makka ya koma madina ya ce abubakar ya bi shi sun fita tare suna tafiya da sayidina abubakar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sayyidina abubakar ya kula ya fahimci cewa annabi ya jikkata ya wahala a wannan tafiyar kafafunsa sun yi laushi ya gaji wannan ya sa sayyidina abubakar ya ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam a kafaɗarsa suka tafi suka je jikin kogo da suka je jikin kogo garu sau sai sayyidina abubakar ya ajiye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rasulullah zauna tukunna bari in shiga in caja cikin kogon in gani babu wani matsala inda wani matsala ya fara da ni kafin ya zo kanka ya rasulullah ya shiga cikin kogon ya caja kogon ya ga dai a zahiri a fili babu wani matsala ko da annabi ya shigo sai wani rami da ya gani katoton rami wanda alama ramin na macizai ne da kunamu to duk inda ya ga akwai matsala ya cire ya yayya ga rigansa ya tattoshe wannan ramin ne kawai bai iya ya toshe shi ba sai ya fito ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka shiga cikin wannan kogo tare da annabi da suka shiga sai ya sa kafarsa sai ya toshe wannan rami da ya gani wanda alama ya nuna cewa ramin maciji ne da kunami suka zauna shi da annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma mushirkai suna can neman annabi ya yi zafi suna ta ƙoƙari sai sun gano ina annabi yake sun kashe shi saboda suna ga babban ƙalubale ne a gare su annabi ya tafi madina saboda in ya tafi madina zai iya ƙarfi ta yadda zai iya dawowa ana sa in sa tsakaninsa da su to suna ga duk yadda za a yi dai a samu kafin annabi ya isa madina a cin masa a kashe shi wannan yasa suka sanya raƙuma ɗari biyu ga duk wanda ya kawo annabi a raye ko a mace da shi da abubakar za a ba shi raƙuma ɗari biyu raƙumi ɗaya kuma wanda yake da shi a wancan zamani ba ƙaramin mai kuɗi ba ne to sai da na abubakar sai sa ƙafarsa sai toshe wannan rami a cikin wannan kogo maciji ko ya dinga saransa kunama tana harbinsa amma ko motsi bai yi ba kawai sai gumi ne yake karyo masa saboda wannan zafi na wannan dafi na maciji har annabi ya kula cewa sai da na abubakar yana cikin wani matsanancin yanayi shi ne masa addu'a sannan kuma ya ƙara kwantarwa sai da na abubakar da hankali musamman lokacin da mushirkai suka biyo sawun annabi da abubakar suka zo ƙofar wannan kogo sai Allah ya batar da basirarsu shi ne sai na abubakar ya ce rasulallah da ɗayansu ya tsuguna inda ƙafarsa take da ya hango mu shi hango su da za a yi ba shi ne tashin hankalinsa ba a'a a hango su a hango annabi shi ne tashin hankalinsa shi ne annabi ya ce ma zannuka bitnaini Allahu thalithuhuma ka kwantar da hankalinka ya abubakar me kake tsammani da mutum biyu Allah ne na ukun su wajen ba su kariya da kula da taimako na musamman to nan mushrikai Allah ɓad da basiransu suka juya ya ce to wannan dare wannan abin da ya faru cikin wannan dare a rayuwan abubakar ya fi rayuwan umar gaba ɗaya da shi da iyalansa ya ce sai kuma wuni wuni da nake gaya maka wanda nake ce maka ya faru a rayuwan sayidina abubakar wanda ya fi rayuwan umar da shi da iyalansa gaba ɗaya shi ne ranar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu bayan annabi ya rasu an samu wasu cikin larabawa sun yi ridda wanda su suka fi yawa wanda galibi ba su shiga musulunci shiga musulunci na gaskiya ba wannan mun yi bayani a baya lokacin da Allah ya ba da buwaya wa annabi ya karya mafi hatsarin larabawa kabila wacce take mafi hatsari cikin larabawa ita ce kabila quraish larabawa suna ganin girmanta suna ganin kwarjininta da haibarta kowa yana taka mata nesa annabi ya je karya ta a shekara ta takwas lokacin da aka yi fatu makka to wannan yasa sauran larabawa suka gafa in har annabi ya iya ya karya ƙuraishawa ya gama da su kuma ya shiga hunain su ma ya gama da su to ba ba wanda zai gagari annabi wannan yasa suka yi ta zuwa suna karɓar musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wanda suke zuwa na gaskiya da wanda suke zuwa ba na gaskiya ba shi yasa ran da annabi ya rasu wanda suka zo ba na gaskiya ba sai suka koma gidan jiya sai kuma aka samu wani nau'i na biyu wannan duk Umar ne yake bayani wa wannan tabi'in ana fahimtar bayanin sai aka samu wani nau'i na biyu na mutane wanda suke sallah amma suka hana zakka sai aka samu nau'i na uku na mutane wanda suka ba da zakka amma ba sa sallah sai abubakar ya ɗaura ɗammaran yaƙan duka nau'ukan nan guda uku da wanda suka yi ridda da wanda suke sallah amma sun hana zakka da wanda suna ba da zakka amma ba sa sallah abubakar ya sha ɗammaran yaƙansu gaba ɗaya ni kuma sai nake ce masa ya khalifata rasulillah ya khalifan manzon Allah ta'allafin nasa warfuk bihim ka haɗa kan mutane ka tausasa musu sai abubakar ya ce jabbarun fil jahiliyati khawwarun fil islam mun ga inda nasin ya zo ko abubakar sai yake ce sayyidina umar kai za ka zama jabbar mai ƙarfi mai buwaya mai izza mai isa a lokacin jahiliya musulunci kuma ya zo ka zama mai rauni ka shiga musulunci ka zama mai rauni sai dina abubakar yake gaya sai dina umar wannan jabbarun fil jahiliya an ce jabbar mai izza mai isa mai fankama annabi musa alaihi salam lokacin da ya ce wa banu isra'ila su shiga ardul muqaddasa mai suka ce inna fiha qauman jabbarina lallai cikin wannan ardul muqaddasa akwai wasu mutane da suke masu ƙarfi masu izza masu isa masu buwaya inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhula hatta yakhruju minha ba za mu taba shiga ba sai sun fita in sun fita to za mu shiga to shine sayyidina abubakar yake mayarwa sayyidina umar da martani a wannan gaba din wannan duk labari ne sayyidina umar yake bawa wannan tabi'i ضبة بن محسن ya ce to wannan ya sa sai da muka ga abubakar ya jajirce kan ra'ayin yinsa sai muka fahimci ya fi mu gaskiya sai muka yaƙi wanda suka hana zakka da wanda suka yi ridda tare da sayidina abubakar har allah ya tabbatar da ginshiƙan addinin musulunci da wannan ƙoƙari da jajircewa na sayidina abubakar to wannan wuni da sayidina abubakar ya yi wannan nagarta ya fi rayuwan Umar kakab da shi da iyalansa saboda haka Abu Musa al-Ash'ari abin da yayi yayi kuskure sai Sayyidina Umar ya rubuta wasiƙa yana zargin sa akan abin da yake na yayi yabo wa Allah da salati wa Annabi yayi addu'a da yabo wa Sayyidina Umar ya tsallake Abubakar Sayyidina Umar ya nuna masa cewa wannan kuskure to wannan riwayar kamar yadda nayi bayani Imam al-Baihaqi ya fitar da ita cikin dala'ilun nubuwa zahabi ya kawo cikin sayar alamin nubala da tarihul islam amma kuma ya ce riwaya ce mai rauni kwarai kenan wannan lafazi rajautu nusratak wajitani bi khizlanik ajabbarun fil jahiliyyati wa khawwarun fil islam lafazi ne wanda yake da rauni cewa sayyidina umar ya sayyidina abubakar ya mayar wa sayyidina umar martani da waɗannan lafazi lafazin tabbas bai inganta ba yace fa idza bi umar فإذا بعمر بعمر يتوب إلى شدته بعد أن أفرغ أمانة الرعي كما قال ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال حتى عرفت أنه الحق تود سيدنا أبو بكر يي سيدنا عمر وأن اللفظة رجوت نصرتك wajitani bi khidlanik ajabbarun fil jahiliyyati wa khawwarun fil islam da ya masa waɗannan lafuzza wanda akwai kausasawa a ciki fa idza bi umar yatubu ila shiddati sai kawai aka wayi gari umar ya koma kan asalin tsananin sa dama shi yana da tsanani yafi abubakar tsanani to anan kuma sai abubakar ya fi shi tsanani to da abubakar ya masa waɗannan lafuzza sai fahimci cewa fa kai komi aka yi fa sayyidina abubakar abin da yake kai fa shine daidai shine ce fa'iza bi umara sai gashi kawai sayyidina umar ya tubu ila shiddati ya koma kan asalin tsananinsa wanda dama a kan tsanani yake duk abin da aka za a ga na sayyidina umar ya fi tsanani akan na sayyidina abubakar yanzu kamun mun yaƙi na badar menene shawarin sayyidina umar da annabi ya nemi shawarinsa ya ce duk a kashe su me shawarin sayyidina abubakar ya ce a bar su ya rasulallah a karɓi fansa daga gurinsu fansan da za a karɓa daga gurinsu akwai fatan a shirya mayaƙa da wannan dukiya ɗin sannan su kuma akwai fatan su musulunta kaga an ƙara samun ƙarin dakarun musulunci to amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai karkata kan ra'ayin sayyidina abubakar ya bar ra'ayin sayyidina umar yawanci sayyidina umar in an zo zaka ga ra'ayinsa akwai tsanani a ciki shi yasa duk wanda yayi wa annabi no gargar sayyidina umar zai ce ya rasulullah da ani adribu unqa hadal munafiq manzan Allah ba ni dama in da kiwuyan wannan munafiki kaga duk dai alama ne da yake nuna sayyidina Umar yana da tsanani sosai akan gaskiya to shine abun yake bada mamaki sayyidina Abubakar duk irin tsananin sa amma kuma anan gurin ya zama mai rauni to shine anan gurin da ya masa waɗannan lafuzza sai ya koma kan asalin sa ya koma kan asalin tsananin sa da dama ya kasance yake tafiya akai ba'da an afraga amanatar ra'ayi amma fa bayan ya fito da ra'ayinsa ya fito da ra'ayinsa ai ra'ayi amana ce idan kana da fahimta da ta bambanta da ta ɗan uwanka kuma kana ga fahimtar taka tafi to kar ka ɓoye fito da ita a tattauna idan na ɗan uwan naka ya fi naka to bar nakan ka dawo nasa in kuma naka ya fi nasa to shi sai bar nasa ya dawo naka kaga su ba sa mujamala akwai abin da ake ce masa mujamala mujamala shine abin da ke cikin zuciyata ya bambanta da abin da nake bayyana maka naga ka fi karkata zuwa ga bangare kaza to sai na tafi da kai akan bangare kazan ko da ka wannan bangare kazan ni ba ni da wannan fahimtar ko ya saba fahimta ta ko ina ga ba daidai bane to saboda rufa rufa sai in tafi da kai a haka wannan shi ake cewa mujamala to sayyidina Umar ba shi da wannan inda yana da ra'ayi da yake ga shine daidai shine gaskiya to baya boyewa zai fito da shi to sai dai kuma in daga baya in ya bayyana masa cewa ra'ayinsa da ya fito da shi bai kai ɗaya ra'ayin ƙarfi ba to sai bar ra'ayinsa ya koma wancan ra'ayin wannan shine sayyidina Umar Allah yarda da shi yace kama kala kamar yadda sayyidina Umar ya faɗi wato abin da zai tabbatar maka cewa sayyidina Umar ya sauka daga kan ra'ayinsa cewa da ya ma huwa illa an ra'aitu anna Allah sharaha sadra Abi Bakr lil lokacin da aka yi ta tattaunawa aka yi ta musayar ra'ayoyi sayyidina Umar sai ya ce ma huwa illa an ra'aitu yace ba wani abu ne face na tabbatar cewa anna Allah sharaha sadra Abi Bakr cewa Allah subhanahu wata'ala ya yalwata kirjin sayyidina abubakar ya yalwata kirjin sayyidina abubakar yasa sayyidina abubakar ya fahimci abun da ni ban fahimta ba ya hararo abubuwan da ni ban hararo ba akan yakan wanda suka yi ridda Allah ya buɗe kirjinsa ya haskaka masa cewa yakin wanda suka yi ridda da yakin wanda suka hana zakka shine yafi ya ce hatta araftu annahu alhaq har na san cewa eh tabbas abubakar shine yake kan gaskiya wannan yasa na san cewa tabbas sayyidina abubakar shine yake kan gaskiya wane irin kan gaskiya yake jajircewa da yayi akan yakan wanda suka hana zakka shi sayyidina umar ai bashi da fahimtan yakan wanda suka hana zakka ta baban sayyidina umar ba akan wanda suka yi ridda bane tunda wanda ya ridda an san dalili ya nuna za a kashe shi man baddala dinahu faqtuluhu ina yake da tababa shine ga wanda suka hana zakka yana ga wannan bai kamata a ce an yake su ba to da aka yi ta musayar ra'ayoyi da ƙarshe sai bayyana masa cewa tabbas Allah ya haskaka kirjin Abubakar ya bankaɗe masa cewa fa yaƙan wanda suka hana zakka shi yafi akan rashin yaƙan su to sai sayyidina Umar ya sauko daga kan ra'ayinsa ya dawo kan ra'ayin sayyidina abubakar Allah ya da su gaba ɗaya to kaga wannan gaba da muka karanta na yunkurin abubakar wajen yakan wanda suka hana zakka ai mun ga guduma da sayyidina umar ya yi ƙoƙarin bayarwa na fito da ra'ayinsa da ba da shawarinsa yana ga bai kamata a yaƙi wanda suka hana zakka ba amma sayyidina abubakar bai bar ra'ayinsa ba na yaƙan wanda suka hana zakka ya yi ta ƙoƙarin fahimtar da sayidina umar har Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da shi wannan kuma ba wai yana nuna sayidina umar ya bar ra'ayinsa ya yi ta ƙalidancin ra'ayin sayidina abubakar ba ne a'a ya bayyana masa cewa hujjojin sayidina abubakar sun fi nasa ne wannan ya sa ya bar ra'ayinsa ya koma kan na abubakar amma da bai bayyana masa ba zai taɓa barin ra'ayinsa ba sai dina umar baya barin ra'ayinsa don ya daɗaɗa ma wani matuƙar ya fahimci cewa ra'ayin nasa shine dadai shine yake da hujja to baya taɓa bari don ya daɗaɗa ma wani to amma me yasa ya bar ra'ayinsa ya bayyana masa cewa ra'ayin abubakar ya fi nasa ƙarfi wannan yasa ya bar ra'ayinsa ya koma kan ra'ayin sayyidina abubakar babban dalilin da yasa aka kawo mana wannan kissa ta yaƙan wanda suka hana zakka da abubakar Allah yadda da shi ya yi da kuma shawarin da sayyidina umar ya ta ƙoƙarin bashi na ganin cewa bai cancanci a yaƙi wanda suka hana zakka ba dalilin da yasa aka kawo mana dan a nuna mana yadda sayyidina abubakar umar yake ƙoƙarin ba da gudumawa a jagorancin sayyidina abubakar waɗancan yara suna damu da surutu to wannan kissa da muka karanta akwai fa'idoji da za mu ɗauka ƙarƙashinta. Wannan kisa da muka karanta za mu ɗauki fa'idoji ƙarƙashinta. Fa'ida ta farko da za mu ɗauka ƙarƙashinta, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi gamdakatar wa Sayidina Abubakar. Ta yadda Sayidina Abubakar ya yi kai kawo wajen ganin ya tabbatar da ginshiƙin daular da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya kafa ta. annabi ya kafa daular musulunci a madina annabi yana rasuwa wannan daula ta fara rawa tana girgiza za ta faɗi sayyidina abubakar ya tsaya tsayin daka ya tabbatar da wannan ginshiki da annabi ya kafa kaga kenan wannan zai nuna mana taufiki da Allah yi wa wannan bawa nasa sayyidina abubakar Allah ya da shi Allah ya saka masa Allah ya saka masa bisa nagartan da ya yi wa musulunci da musulmai tabbas sayyidina abubakar ya taka rawar gani ya yi nagarta ya yi bajinta ya yi abin abjinjina a faɗa wa musulunci da musulmi a duk inda musulmi yake a duniya a yau sayyidina abubakar yana da falala a kansa saboda abu huraira yana cewa ba dan Allah ya yassare mana sayyidina abubakar ba da musulunci ba shi ba labarinsa abu na biyu da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan takaitacciyar kisa da muka karanta zai fito mana da falalan sayyidina abubakar saboda shi kaɗai ne yake kan ra'ayinsa amma ɗaukacin sahabban annabi sun saba masa wajen yaƙan wanda suka hana zakka to amma kuma cikin ikon Allah duka daga ƙarshe suka dawo kan ra'ayinsa suka fahimci ra'ayinsa shine dadai kuma aka zo aka yaƙa wannan yaƙin da aka yi ya haifar da ɗa mai ido wanda suka hana zakka suka zo suka bayar wanda suka yi ridda suka dawo musulunci wanda suka yi taurin kai aka yaƙe su aka kashe su ga baki ɗayansu abu na uku da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan kissa da muka karanta saidina abubakar ya yi ƙiyasin zakka akan sallah tunda sahabban annabi sun tafi kan cewar duk wanda ya bar sallah ya yi ridda bar musulunci to shi kuma sai ya yi kiyasin zakka a kan sallah ce tunda zakka da sallah abokan juna ne cikin alkur'ani haka cikin hadisi saboda haka ba za a raba su ba abu na hudu da za mu ɗauka karkashin wannan kissa da muka karanta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suka fito da ra'ayinsu ko fahimtarsu sai aka kawo musu wani ra'ayi da ya fi nasu ba sa tsayawa tsayin daka wai sai sun kare wannan ra'ayin nasu saboda ba wai suna fito da ra'ayin ba ne saboda karan kansu a'a suna fito da shi ne saboda maslaha ta musulunci da musulmai to a lokacin da suka fito da ra'ayin aka zo da wani ra'ayi da ya saba nasu suka fahimci ra'ayin da ya saba nasu ya fi nasu suna barin nasu su dawo ra'ayin da ya fi nasu kenan ba daidai ba ne a yau mutum ya ce shi in ba ra'ayinsa aka ɗauka ba na kowa ba ra'ayi ba ne a'a ya zamanto kai gaskiya kake nema kana ga ra'ayinka shine gaskiya a lokacin da wani ra'ayi ya zo kuma ya saba da naka sai ka ga ya fi naka ƙarfi to bar naka ka dawo wannan ɗin ba kashe ba ne akan haka sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka rayu suna tafiya tare da gaskiya suna tafiya bayan gaskiya duk inda gaskiya take suna tare da ita abu na biyar da za mu ɗauka karkashin wannan kissa da muka karanta sayidina umar allah yarda da shi kai kawo da ya ta yi tsakaninsa da sayidina abubakar yana ta ƙoƙarin ya samu gaskiyar ne yana samun gaskiyar ko bai yi wata wata bai ɗauke ta ka kenan babu son rai tare da sahabban annabi duk abin da suke kuma suna yi ne dan neman yardan allah in ko dan neman yardan allah za ka yi abu ba damuwarka ba ne in an ce ra'ayinka da ka kawo ba shi da ƙarfi ra'ayin wani ya fi ƙarfi eh to tunda ya fi ƙarfi bari mu rungume shi tunda dukkanmu yardan Allah muke yi to haka ake so mu zama mu zama duk abin da muka sa gaba muna neman yardan Allah ne subhanahu wata'ala ba wai muna nema mu kare wani interest din mu bane ko kuma wata manufar mu muke so mu kare wanda galibi wannan akan haka mutane suke rayuwa a yau shi yasa Allah ya cire wa rayuwar namu albarka Allah ya datar da mu abu na ƙarshe da malamai suka kawo ƙarƙashin wannan kissa fa'ida ta ƙarshe babu laifi ga jagorori na al'umma musulmai amma wanda suka san addini babu laifi idan wani abu ya faru wanda an duba cikin nassi na alƙur'ani ba a same shi ba an duba cikin nassi na hadisi ba a same shi ba an duba cikin ayyuka da maganganu na magabata ba a same shi ba babu laifi jagorori su yi ijtihadi su samarwa abun mafita amma jagororin su zamanto masana addini ba jahilai ba jahilai sai dai su ƙara dulmuyar da mutane kenan in jagororin masana addini ne za su iya ijtihadi idan abu ya faru wanda babu shi ba a same shi ba a cikin addini in ku suka yi ijtihadi suka kawo hukunci wajibi ne ga mabiyansu su bi amma da sharadi ya zamanto jagororin sun fahimci addini to wannan gaban mun kammala bayani kanta dama in mun kula da maudu'in namu yana da gabobi guda biyu gaba na farko yanda sayyidina abubakar ya dinga bibiyan sayyidina yanda sayyidina umar ya dinga bibiyan sayyidina abubakar dangane da yakan wanda suka hana zakka wannan mun kammala bayani a kansa sai gaba ta biyu irsalu jaishi usama tura rundunar yaƙi ta Usama to ita ce a nan gurin mawallafin wannan littafi ya biyo baya da magana a kanta ya ce wa inda maqtaraha ba'du sahabati ala abi bakrin bi an yubqi jaysha usamata hatta tahda al umur arsala usamatu min ma'askarihi min al jurf umara bin al khattab radiyallahu anhuma ila abi bakr yasta'dhinuhu an yarji'a bin nas وقال إن معي وجوه المسلمين وجلتهم ولا آمنوا على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن يتخطفهم المشركون تنمكم ذا أزومنا دبياني أكن شاوري لسيدنا عمر الله يرددشي يباوى سيدنا أبو بكر دنغني دا تورا رندنر ياكي تأسامة anan ya ce wa inda maƙataraha ba'adu sahabati ala abubakar lokacin da wasu sashi na sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ba da shawari wa sayidina abubakar ala bi an yi buki jaisha usamata ya bar mayaka na usama wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su eriyan sham an samu dandazo na sahabban annabi da suka ba da shawari wa sayidina abubakar bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan sayidina abubakar ya bar wannan runduna ta yaƙi ta usama a garin madina kar su fita nan kaman ya taƙaito mana bayanin ne asalin idan kana duba littattafai na tarihi sun buɗe abun sosai sun fito da abun kafin a je ga shawarin da sayidina umar ya zo da shi ga sayidina abubakar sahabban annabi da suke tare da abubakar cikin garin madina sun yi ta kai kawo wajen ganin sun bawa sayyidina abubakar shawari ibn al-asir cikin littafinsa al-kamil fi tarikh ya kawo kissar da tsayinta na abin da ya faru tun kama tun daga rasuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko dab da rasuwan annabi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gabanin ya rasu da kadan ya kullar runduna ta yaki ƙarƙashin jagorancin Usama ɗan Zaid. Ƙarƙashin jagorancin Usama ɗan Zaid. Usama ɗan Zaid kuma a lokacin bai wuce shekara goma sha takwas ba. Annabi sai ya ƙulla runduna ta yaƙi wanda tana ɗauke da mutane masu tarin yawa. Sai sa Usama ya zama kwamandan wannan runduna ɗin. Kuma rundunar yaƙin ba iya 'yan cikin Madina ba ne kawai har kewayen Madina, kenan runduna ce mai tarin yawa. adadi ne mai yawa sosai annabi ya tura su su tafi sham sun kama hanyar su za su tafi sham sun isa wani guri da ake kiransa jurf tsakaninsa da madina bai wuce kilomita biyu ba sai labari ya iske su cewa ai Allah ya ɗauki rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya rasu to labari na fara watsuwa akan rasuwan annabi sai ƙabilu daban-daban na larabawa musamman wanda suke kewaye da madina wajen madina duk sai suka koma gidan jiya wanda suka zo gaban annabi suka shelanta sun karɓi musulunci sai suka koma gidan jiya suka yi ridda suka koma addininsu na baya addinin shirka sannan munafukai a cikin garin madina kasuwarsu ta buɗe suka yi ta ƙoƙarin ƙulle-ƙulle na makirce-makirce da kaidi ta yadda za su ruguza wannan daular tun da annabi ya tafi dama shi ake, ake tsoro kaga hatsarurruka ta ko'ina sannan yahudawa da nasara al'amarinsu ya ɗaukaku ya kambamu ya ƙarfafu kaga daular musulunci tana cikin hatsari to wannan ya sa wannan runduna da annabi ya tura su tafi sham sai suka ga tafiyansu hatsari ne tafiyansu ƙalubale ne wa daular musulunci a yanayin da ake ciki yanzu haka a madina kuma su kada su tafi sham su bar abubakar da 'yan tsiraru wanda ba su taka kara sun karya ba ai za a zo a murƙushe su a gama da daular musulunci tun da kewayen madina larabawa ƙabilu da suka shiga musulunci sun koma gidan jiya kuma suna da zimma su kawo farmaki wa madina su murƙushe ta cikin madinan karan kanta an samu munafukai da suke ta ƙulle-ƙulle da makirce-makirce ga Yahudu da Nasara da suke gefe wanda Yahudawa suna ga ai su ‘yan Madina ne annabi ya fidda su, to yanzu tun da annabi ya rasu dole za su bi hanyar da za su bi su dawo Madina. To wannan ya sa mutanen cikin Madina sahabban annabi suke ga akwai hatsari sosai waɗancan runduna ta Usama a basu su tafi. haka zalika su ma rundunar suna ga bai kamata su tafi ba ya kamata su zo su ba da kariya ma wannan daular da take matashiya ba ta kafu ta yi ƙarfi sosai ba to wannan yasa aka samu wasu daga cikin sahabbai a cikin garin madina suke ba da shawari wa sayidina abubakar akan ya dawo da wannan runduna ta usama wanda annabi ya kulla ya ce su tafi an wayi gari musulmai sun zama kamar ‘yar akuyar da ruwa ya mata dukan tsiya a wani dare mai sanyi ya yanayin akuyar zai kasance a za ka ganta a kyamure a guri guda a noke ko to kamar haka yanayin musulmai ya zama saboda rasa annabi da suka yi bayan sun rasa annabi kuma sun zo sun samu kansa a ƙalubale mai girma irin wannan ga raɗaɗin rasa annabi ga tashin hankali na wasu ƙabilu da suka yi da suka bar musulunci ga munafukai da suke ga kasuwarsu yanzu ta buɗe dama tsoron annabi ne ya hana su kataɓus sannan ga yahudu da nasara da labari ya iske su cewa annabi ya rasu su ma suna planning ɗin yadda za su yi su zo su gama da madina to wannan ya sa musulmai suka shiga tsaka mai wuya suka shiga tsaka mai wuya shine ake ba da shawari wa sayyidina abubakar cewa wannan runduna da annabi ya tura ta ta tafi sham tafiyar ta bai kamata ba ya kamata a dawo da ita ta bada kulawa da kariya magare ka kai khalifa da sauran sahabbai da ita karan kanta madina to a sayyidina abubakar sai bai waiwaici wannan shawari nasu ba yake ce musu lallai bayan da za a yi annabi ya ƙulla tawaga ta yaƙi da hannunsa da kansa shi kuma abubakar ya zo ya wani ya ce wannan ba ƙaramin abu ba ne ya ce wallahi ba zai iya ba ya ce wallazi nafsi biyadi lau zanantu anna siba'a takhtifuni la anfadtu jaysha usama kama amara nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wannan shine martanin da sayyidina abubakar ya mayar wa mutan madina wanda ba su fita yaƙi tare da Usama ba wanda ba sa cikin tawagar Usama to ilaiku abin da ya faru a Madina irinsa ne ya faru a Jurf gurin da Usama ya yada zango da ya ji labarin rasuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam shine a nan gurin yake mana bayani yake cewa arsala Usamatu min ma'askarihi min al-Jurf Umara bin al-khattabi radiyallahu anhuma ila abi bakar da mutan madina suka ba da shawari wa sayyidina abubakar akan ya dawo da rundunan mu usama sayyidina abubakar bai karbi shawarin su ba ashe a can ma inda usama ya yada zango a jurf lokacin da ya ji labarin rasuwan annabi su ma suna da ra'ayi irin na wanda suke zaune a cikin madina to shine shi usama daga can sansaninsa inda ya yada zango a jur sai turo sayidina umar gurin abubakar ya zo ya ba da shawari wa sayidina abubakar allah yarda da shi ya zo ya nemi izinin sayidina abubakar allah yarda da shi akan usama da shi da wannan runduna su dawo to ina ga wannan bayani saboda ƙurewar lokaci na tura sayidina umar da usama ya yi zuwa gurin abubakar ya je nemi izini gurin abubakar akan a dawo da rundunar usama ta zo ta ba da kariya wa musulmai a madina ta ba da kariya wa daular musulunci a madina saboda kalubalen da suke fuskanta za mu jinkirta shi sai allah kai mu halka ta gaba abubuwan da muka karanta da suke dadai allah ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe allah gafarta mana وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته